إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بركة مدى سادوا أولا سافيا ترانا الخميس sha shida ga watan safar hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1448 wanda ya daidai da talatin ga watan bakwai shekara ta 2026 miladiya haihuwar annabi isa da maryam alaihi salam a gurguje duba da lokaci ya tafi kamar yadda sanarwa ta gabata cewa za mu gabatar da daura na wani takaitaccen littafi da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lokaci muka tattara shi game da abin da ya shafi jihadi da ɗaya daga cikin manyan malamai da aka yi a wannan ƙasa tamu shi ne a shaikhu al-mujaddid Usman ibn fodwe rahimahullahu ta'ala a wanda kamar yadda kuka sani dama al'ada ce ta gaskiya duk lokacin da allah maɗaukakin sarki ya bayyanar da gaskiya ta hannun ɗaya daga cikin mutanen kirki to wannan mutum zai samu ƙalubale zai samu tsangwama da hantara da ya kushi game da abin da ya bayyana daga wajensa saboda a tsarin rayuwar duniya za ka ga masu gaskiya da kuma riko da ita ba su da yawa maƙiya gaskiya masu faɗa da ita su ne suka fi yawa wannan annabawa sun fuskanci waɗannan matsalolin haka waɗanda suka biyo bayansu to shi ma a shekhu usmanu a rahimahullahu ta'ala tun a zamaninsa waɗannan matsaloli suka fara bayyana aka samu wasu waɗanda saboda suna adawa da abin da yake bayyanawa wasu ka iya cewa hassada wasu kuma za ka iya cewa ƙiyayyarsu da musulunci wasu kuma rashin fahimta a daga cikin malaman da suka yi zamani da shi malamai na bid'a malaman fada waɗanda suka karkata zuwa ga rayuwar duniya da kuma son mulki to amma wannan bai sa hasken shi ya dushe ba shi yasa idan aka ce ka kawo malami biyar waɗanda suka yi adawa da shekhu usmanu a zamaninsa an baka aiki Allah ya shafe sunayensu ya shafe asar ɗinsu komai nasu ba ka ji to shi kuma a sheku usmanu hatta waɗanda ba musulmai ba za ka ga sun yi rubuce-rubuce a kansa to wannan shi yasa a wannan zamani sakamakon bayyana social media da wasu suka bayyana sai aka ɗauka kamar wani sabon abu ne abu ne wanda yake da daɗe akwai wasu bayan Allah a da ake kira 'yan da'awar hausawa ko ƙungiyar hausawa zalla su suna tutiya da cewa su hausawa ne sannan kuma za su dawo da martabarsu ko martaba iyayensu da kakanninsu za su kafa wata ƙungiya wadda za ta tabbatar da manufofinsu da muradunsu to da sun tsaya iyanan ba su taɓa bayan Allah ba waɗanda Allah ya yi wa rayuwarsu albarka wanda a zahiri ana kyautata zaton Allah ya karbi aikinsu da ba wanda zai damu da su sai su ci gaba da da'awarsu cewa suna so su kafa ƙungiya wadda za ta kare muradin hausawa ba wani wanda zai kula su an san cewa abu ne wanda yake da alaka da rayuwar duniya to amma sai suka taɓa mutumin da ya haurawa shekara 200 da barin duniya suka dinga ya kuci a kansa da jifarsa da ta'addanci da sauransu so gwargwado na ɗan bibiye al'amuransu abinda ya sa tun farko ba mu yi magana ba so dukkanin masu waɗannan maganganun to babu wani wanda za ka ji ra'ihatul ilmi tana fitowa daga bakinsa mafi yawancinsu jahilai ne to shi yasa ba a ba su amsa ba kuma ba a kula su ba ba wai don babu abin faɗa ba to amma abin ya yi yawa ta kai ga an samu wasu daga cikin malamai suna tanka musu to wajen tanka musu suna kokari a wasu wurare wasu wuraren kuma za ka ga yadda suke ba da amsa akwai kurakurai a ciki ko kuma su karakarsu ba su fahimci abin ba to wannan saboda amana ta ilimi da kuma kare gaskiya ba wai kare wani mutum a matsayinsa na mutum da ake kira a sheku usmanu ba duk wanda ya san mu to mu abinda muka shahara da shi shine kare gaskiya da kuma tabbatar da ita da yakan barna ko daga wata fito sau da haka ba za mu zauna don mu kare a sheku usmanu don yana a sheku usmanu ba a za mu zauna ne mu kare abin da yake tattare da shi na gaskiya wanda kuma yake tabbatacce tare da dalilai to saboda haka suka yi ta yada abubuwa to wannan tasa yake wajibi gare mu mu tashi tsaye kusan a ƙasar nan babu waɗanda suka fi mu cancanta mu tattauna wannan matsala ka baku saboda sheku usmanu kamar yadda kuka sani kamin ma ya zauna sifawa da sokoto kebe ya fara zama ya zauna garin gwandu sai da shekara hudu yana karantar da addini yana wa'azi da sauransu bayan ya shekara hudu daga bayan sai ya koma sifawa nan ma ya shekara biyar daga nan kuma ya koma birnin sokoto bayan ɗansa muhammadu bello ya gida ta bai wuce shekara biyu ba allah ya karfi rayuwarsa to kaga a kebe ya fara zama bayan ya bar gwandudin kuma sai ya bar kaninsa da sheku abdullahi wanda a nan ya rayu ya ci gaba da karantarwa da rubuce-rubuce da sauransu to saboda haka mu ne muka fi cancanta ba don mun fi kowa ilimi ko karatu ba a saboda abin na gidanmu ne ya fi shahuwanmu fiye da kowa to wannan abu na farko kenan saboda haka za ka yi tajin baƙaƙen maganganu suna fitowa wanda abin da zai baka mamaki abu ne wanda ba a saba jinsa a ƙasan nan ba a saba da jin mutum yana da awon musulunci ko a wani ɓangare yake ko a wace aƙida yake fito yana zuba a shari'a da ya kuci ga sheku usmanu ba a taɓa ganin wannan ba a saba da wannan ba dawa mutum zai fito da sunan cewa shi musulmi ne ya ce masa ɗan ta'adda ba abin da ya koyar sai ta'addanci sai ƙabilanci sai kaza sai kaza sai son mulki ai abin da ya jihadin ma juyin mulki ne waɗanda ya yaƙa ma musulmai ne kaza kaza da maganganu akwai wani ma da na gani yake cewa ma shi ya assasa ba boko haram a wannan ƙasa duk za ka yi ta ganin maganganunsu a social media sannan da aka samu wasu yanzu su kuma da sunan ta'addanci sun koma daji suna ta abubuwa aka ce ai duk karantar wasu ce shi ya koya musu duba da galibi waɗanda suke wannan abin za mu ga cewa fulani ne wannan ba adalci ba ne shi laifi akan taƙaita shi ga wanda ya assasa shi ko ya goyi bayansa to za mu ga ko ɗaya babu a sheku usmanu bai goyi bayan ta'addanci ba su waɗannan da ke waɗannan abubuwa hasali ba bai san da su ba bai san ma za a yi su ba to wanda ya ta'addanci a hankalce a babi na adalci sai a tabbatar masa ta'addancinsa ba tare da kallon a wace kabila ya fito ba ko da ba larabe ne ko ba haushi ne ko ba fulatani ne ko ma waye wanda kuma bai goyi bayan ta'addanci ba to kada a jingina masa to wannan shi yasa muka dan tattara bayanai da sunan za a hada muzakkira to kuma sai abin ya juye ne ya koma dan karamin littafi wanda insha Allah ta'ala daga baya Allah ya hore mu da lokaci to za a kakkara wasu abubuwa da sauransu to wannan abu na farko kenan sannan abu na biyu a me tushen wannan fitina din kuma daga wajen wa ta fito ita wannan ta fitina na cewa a sheku usmanu rahimahullahu ta'ala ba jihadi yayi ba ta'addanci yayi kabilanci yayi to asalinsa asalinta daga arna ta fito su ne turawan mulkin mallaka lokacin da a shekarun baya da jimawa to kasashen turawa allah bai ba su arziki ba suna cikin rayuwa ta kunci da talauci wanda wannan tasa abincin da za su ci ma yana ƙoƙarin gagararsu to tasa suka dinga fitowa suna zagaye suna zagaye duniya domin neman arziki shi yasa ake kiransu da 'yanci ranin addini to har da na to saboda daga cikin abin da ya fito da su akwai talauci kamar yadda abul hassan annadawi rahimahullahu ta'ala ya faɗi wannan magana a littafinsa ma za khasira al'alam ya ce to haka suka dinga fitowa tun shekara ta 1553 suka fara fitowa sai suka shigo afirka kaga shekaru aru-aru ne tun ba a san ma za a haife a sheku usmanu ba to cikin yawon da suke na sintiri har allah ya shigo da su afirka ta yamma har allah ya kawo da su inda ake kira nigeria a yanzu to da suka shigo Najeriya ko da suka shigo a Sheku Usmanu ya kafa daula an yi yaƙi an yi jihadi an tabbatar da shari'ar musulunci duk wata doka wadda ta zo a ƙur'ani da sunna annabi sallallahu alaihi wasallama ana tabbatar da ita in mutum ya yi sata ya kai rubu'u dinar za a yanke masa hannu in mutum ya yi zina ya yi ya yi aure za a jefe shi in bai yi aure ba za a yi masa bulala haka dai dokoki na musulunci an tabbatar da su haka wakilansa suke zartar da waɗannan ya tsayar da harshen larabci shine harshe na ainihin ƙasa da shi ake karantarwa da shi kuma gwamnati take amfani da shi to da suka shigo sai suka gangara yankin kudu can suka fara abin nan to lokacin da suka zo sai suka yi dubara suka ce su sun shigo ne da niyyar kasuwanci saboda haka abin da ya kawo su kasuwanci saye da sayarwa to haka suka dinga yi su sai kaya wannan gari su kai wannan gari su sayar da sauransu haka suka yi tai suka ɗauki dogon lokaci to ashe dama suna da manufa manufansu shine su san yanayin ƙasa ta fuskar tattalin arziki da kuma yanayin addini to sai suka gano cewa wannan ƙasa Allah ya tara mata tarin arziki mai ɗimbin yawa bayan sun gano wannan to shine kuma sai suka fito da wata fikira na ƙoƙarin mamaye garuruwa su koma ƙarƙashinsu to can yankin kudu kamar yadda kuka sani har yanzu addini yana da rauni galibin mafi yawan yankunansu to sai suka ci nasara to har allah ya taimake su suka mamaye Legas, birnin Legas, wanda haka ya faru a shekara ta 1862 miladiya a lokacin suka ci garin Legas. da sauran garuruwar suke makwabtaka da ita suka kafa abubuwan da suke son su kafa to bayan sun ci nasara a kanta da sauran garuruwa da suka fahimci cewa sun ta'asirantu da jihadin da asheku usmanu ya yi to daga cikin manufofinsu idan suka kwace gari shugaban za a ba shi zaɓi za su zo masa da tsare-tsarensu in ya karɓa za su kyale shi saboda haka zai ci gaba da sarauta da mulki bisa manufofinsu bisa ga salafus ɗinsu ba wanda yake a kai ba idan ya karɓa sai su kyale shi saboda haka sai ya zamo gashi sarki musulmi watakila ma za a ce jikan ɗan fodiyo ne amma kuma sai ka ga sarautarsa gaba ɗaya tana tafiya ne gwargwadon tsarinsu turawan abu na farko da suka fara yi kenan sannan sai suka dinga ilga'in duk wani abu na sha'air na musulunci suka ce ba daidai ba ne a yanke hannun ɓarawo wannan zalunci ne ta'addanci ne suka soke wannan ba daidai ba ne a jefe mazinaci in ya yi zina shi ma ta'addanci ne zalunci ne kisasi a ce in mutum ya kashe wani wai za a kashe shi wannan ba daidai ba ne sannan a ce wai larabci shine harshen ƙasa shi ma wannan ba daidai ba ne a bar kowace ƙabila ta gudanar da abin da take yi da sauransu wanda ƙarshe dai suka samu dama suka tabbatar da harshen turanci wanda shi ne dalilin da ya sa ya zamo yaren ƙasa a yanzu to haka suka ci gaba da yi a wannan kenan sannan suka soke kasuwa duk wata kasuwa da ake sayar da bayi suka soke ta suka ce shi ma wannan cin haƙƙin bil'adama ne to haka suka dinga yi to dama ita arewa sun santa sun san sirrinta saboda wancan kasuwancin da suka fara to sai suka fahimci cewa musulunci yana da ƙarfi ƙwarai da gaske ba za ta mamaye cikin ƙanƙanin lokaci ba to wannan tasa sai suka dinga ainihin bi gari-gari suna kwace garin in sarkin bai yadda ba su kashe shi su azana su in ya bi manufofinsu su kyale shi haka suka dinga yi haka suka dinga yi to har Allah ya kaddare dai a suka fahimci cewa lokacin sokoto ita ce asima ita ce daular musulunci da kebi da zamfara da daura da katsina da kano da borno duk ƙarƙashin sokoto suke saboda haka sokoto ita ce asimatul islam to a lokacin wanda ke khalifanci wannan ya faru kusan shekara ɗari da barin a shehu usmanu ma da duniya to akwai jikansa shine khalifa cikin halifofin da aka yi ashirin ko ashirin da ɗaya a bisa saɓani ana kiransa abdurrahman shi abdurrahman ɗaya ne ga abubakar atik shi kuma abubakar atik ɗaya ne ga shehu usmanu to lokacin shi ne sarkin musulmi sai suka aiko mai takarda cewa za su shigo sokoto wayan sun shigo ga manufofinsu sai suka bayyana wayancan manufofin to da takardar ta zo sai ya rubuta takarda ya raddi zuwa gare su ya ce mu ba za mu karɓe ku ba kuma ba abin da ke tsakaninmu da ku sai abin da Allah ya ɗora mana shi ne adawa da ku a matsayinku na kafirai a matsayinmu na musulmi to wannan ya faru a shekara ta 1901 a wannan ya faru to bai jima ba sai Allah ya karɓi rayuwarsa bayan Allah ya karɓi rayuwarsa sai Muhammadu Tahir al'awwal shi kuma ya hau sarauta shi ma jika a Shehu Usmanu ne saboda ɗaya ne ga Ahmad shi kuma Ahmad ɗaya ne ga Abubakar Atik Abubakar Atik ɗaya ne ga Shehu Usmanu Allah ya ji kansu da rahama sai suka sake rubuta takarda suka aiko masa irin wadda suka aiko ma dan uwan mahaifinsa da ya rasu to kuma lokacin sun fara karfi sai ya tara malamai na daula gaba daya ya karanta takarda ya ce to me shawara sai malamai suka yi sabani wasu suka ce a tunkare su a tanadi makamai a yaƙe su wasu ka ce a babu karfin tunkararsu saboda sun mamaye gari kaza sun mamaye Legas sun mamaye kaza sun mamaye kaza a nemi sulhu wasu suka ce a a yi hijira a gudu a bar sokoton a san inda aka yi saboda sun makamu hanya to sai shi muhammadu tahir al'awwal sai ya karkata ga wannan ra'ayin na ƙarshe na cewa a yi hijira saboda haka sai ya kira ya ba da umarni ya kwashi tawaga sai ya kama hanya aka yi yankin gabas ya nufaci can ɓangaren gombe ko da suka shigo sokoto ya fita sai suka bi shi da suka bi shi can yankin gombe a yanzu a can suka cin masa suka kashe shi bayan suka kashe shi sai suka dawo wazirinsa da shi ne madadin sarki a yanzu to shi sai ya ce zai yi sulhu da su suka ce to in za ka yi sulhu da mu ba damuwa za a tabbatar da kai a kai amma dai ga tsare-tsarenmu to sai ya karba to shi ne dalilin da za ku ga hatta sarkin musulmi a yanzu bai da damar da zai bi tsarin wani abu na musulunci 100% dole sai karkashin demokuraɗiyya to abin ban mamaki bayan sun kashe shi suka dawo suka kwace sokoto suka mamaye ta taddawo karkashinsu saboda haka suka yi watsi da duk wani abu na musulunci duk wata sha'ira ta musulunci suka soke ta to shi ma wannan ya faru a shekara ta 1900 a 1903 kenan wannan ya faru suka kashe shi wancan muhammadu al-tahir al'awwal to haka al'abari ya ci gaba da tafiya a hankali dai har suka mamaye najeriya to wannan asar din shine yake bin ma a yanzu to amma abin ban mamaki su waɗancan masu da'awar ƙungiyar hausawa zalla ba za ka taɓa jin sun ambaci wannan tarihi ba wannan zalincin da mutanen da su turawan suka kakkashe da hana musulunci da suka yi wannan ba damuwarsu ba ce shi yasa wasu ke zargin cewa kwangila aka ba su don su rosa addini to bari su fara da asheku usmanu tare da tarihi ne tabbatacce malamai sun rubuta shi akwai a alwaziru junaidu rahimahullahu ta'ala da malami ne ga sheku abubakar mahamudu jimi ya rubuta littafi mai suna dabtul multaqatat min al-akhbar al-mutafarriqa fil mu'allafat di ya ambaci wannan tarihi da na karanto ya ambace shi to haka a sheku adam ilori rahimahullah a littafinsa al-islam fi nigeria ya ambata da ɗayan littafinsa al'islamu aliyauma wa gadan shi ma ya ambaci wannan haka kuma wannan doktor liwa'uddin shi ma yana da littafi mai suna al'islamu fi nigeria shi ma ya kawo wannan tarihi haka a shehu muhammad isa talata mafara shi ma a littattafansa irin su ma'asin listi imar ya ambaci wannan da littafinsa daular usmaniya wanda ya rubuta da hausa abu ne wanda yake a rubuce masana sun tabbatar amma su masu da'awar hausawa zalla da suke taba sheku usmanu ba sa ambatan wannan ko a wurinku abinda aka yi abinda tura wannan suka yi daidai ne ba ta'addanci ba ne to amma me yasa ba ku ambata to ka gani to wannan abin da ya faru kenan to saboda haka bayan sun mamaye wannan kasar to sai aka samu wasu daga cikinsu daga baya-baya sai suka yi rubuce-rubuce cikin turawan cewa a sheku usmanu sun kasu kashe-kashe wasu ce ya yi yaƙi ne saboda sarakuna hausawa ke mulki sai ya kawar da su ya dasa fulani cikin turawan wasu suka ce a ya yaƙi ne saboda son mulki wasu ce a ya yaƙi ne kawai saboda dai neman kuɗi da sauransu wanda su kilafatu sun yi rubuce-rubuce a kai su hisket sun yi rubuce-rubuce a kai haka a wannan johnson duk sun rubuta haka da babin mamaki cikin turawan kuma an samu waɗanda suka yi musu martani masu adalci daga cikinsu kuma ba musulmai ba ne eh irin su morilas shi kaga ai har raddi yayi wa kilafatu yace kilafatu mashirbaci ne bai da ilimin tarihi shi dai kawai dan siyasa ne kuma galibin abubuwan da ya faɗa game da jihadi a shehu usmanu bai da ilimi a kansu bai je ya karɓi maganganu waɗanda suke tabbatattu a wurin masana ba ya yi masa raddi to suka yi ta rubuce-rubucensu da turanci to har aka waye gari wasu daga cikin rubuce-rubucensu ana karantar da su a jami'o'i a makarantu na sakandare a wannan ƙasar to daga nan ne wannan fikirar ta fito saboda haka daga gunsu ne su turawa shi yasa ba za ka taɓa samun wani malami ba eh wannan kalubale ne ba ma da awan ihada amma ba za ka taɓa samun wani malami mu'tabari wanda ya rubuta littafi ya soki jihadin ɗan fodiyo ba ba za ka taɓa samu ba babu shi la a cikin shi'a la a cikin turkus sufiya la a cikin ahlus sunna wal jama'a in dai malami ne wanda ya san ƙur'ani da hadisi ba wai ya karɓi tarbiyya ba ne daga waɗancan azzaluman turawa ba ya yi bincike ne a cikin rubuce-rubucensu ba to shi yasa duk wanda zai takaita bincike ne akan asheku usmanu cikin waɗannan littattafai to sai kaga ya faɗa cikin wannan kurakura tare da tun a zamanin asheku usmanu shi kansa ya yi bayani akan me ya faru ya jihadin yake me asalinsa me ya kai shi zuwa ga jihadi me ya halin waɗannan sarakunan duk ya faɗa a sheku abdullahi ya rubuta ya rubuta ta zayinul warakat muhammadu bello haka infaqul maisur littattafai ga sunan su muhammadu sambo kulwa kanzul auladi wa zarari duk littattafai ne da aka rubuta wannan duka ko da abin ya faru a gabansu ya faru amma in mutum yana son ya yi magana ka a sheku usmanu sai ya bar waɗanda littattafan sai ya koma ga abin da waɗancan turawan suka rubuta ko waɗanda suka kwafo daga gare su sai ce ga abin da ya faru to shi yasa aka yi ta samun ƙarerai da jingina abin da bai tabbata ba da juya wasu haƙa'i to shi yasa mu ba ma hujja da su tunda waɗanda abin ya faru a gabansu sun yi rubutu to mu su ne marji'i a wurinmu sannan kuma a wurinmu mu siƙa ne sheku abdullahi siƙa ne sheku muhammadu bello siƙa ne sheku usmanun kansa siƙa ne muhammadu sambu kulwa siƙa ne waziru gidaɗo alwaziru gidaɗo na liman siƙa ne wannan duk a gabansu abubuwan da suka faru kuma sun rubuta a cikin littattafai to kaga zalunci ne ka bar littattafan sai ka koma ka ce wai wani bature ya ce kaza ko wani malamin jami'a ya ce kaza wannan zalunci ne da rashin sanin me ilimi dauko abin da su suka rubuta da kansu suka ce ga abin da ya faru sai ka karanta ma mutane ba ba sai to shi yasa mu sai muka koma littattafan muka dan rubuta abin da muke iya rubutawa a yanzu kamin zuwa gaba a faɗaɗa abin to saboda haka kamin mu shiga karatun kun san ina fikirar ta fito kuma kun san manufanta shi wannan tarihin ban kawo shi ba amma dai zuwa gaba in za mu faɗaɗa littafin za mu shigo da shi insha Allah to mun sa masa suna jihadu sheikh usmana ibn fodiye ibn fodiye rahimahullahu ta'ala bainal haqiqati wal iftira wato jihadi da sheikh usmanu Allah ya masa rahama tsakanin abin da yake na haƙiƙa na gaskiya ba shaci faɗi ba a abin da shi ne ya tabbata waliftira'i da kuma abubuwan da aka yi ta faɗa na kiran ƙarya don a ɓata wannan tafiyar dirasatun nazariyatu idadu kaza kaza kaza kaza Allah ya gafarta masa ba sai ya faɗi wannan to fihrusul kitab za mu ɗan karanta abinda littafin ya ƙunsa عنوان الكتاب سي فهرس سي المقدمة الفصل الأول الإطار التاريخي لحياة الشيخ عثمان ابن فودوي وبيئته wannan fasali ya kunshi bayani akan rayuwa a Sheikh Usman a takeice da kuma yanayin da ya rayu a kai ƙarƙashinsa akwai almabahasul awwal tarjamatun muktasara an hayati sheikh usman ibn fodi rahimahullah an kawo tarihin shi a takaice almabahasul thani ƙarƙashin alfasulul awwal mamaliku biladi hausa masarautu da aka yi na ƙasa hausa a imtizaju hausa min ƙaba'ila muta'addida cikin abin da su 'yan hausawan ma ba su sani ba ita hausa ba ba ƙabila ba ce kwaya ɗaya wadda za ka ce ga tushenta sha'abun ne ƙaba'il ne muta'addida suka zo suka haɗu sai suka cakuɗe suna magana da yaren hausa sai aka kira su hausawa wannan shi a rubuce a tarihi babu abin da ya tabbatar da cewa su hausawan nan ga tushensu duk abin da ake faɗa wasu ce daga ƙibbawa ne mutanen fir'auna shi yasa za ku yi suna cewa fir'auna ba ba wushi wasu ce daga sham ethiopia da duk wannan ba abu ne wanda yake muwaffaq ba a ilimi tunda kun san dama tarihi zaka ga koda na abin nan ne na annabi ne to zaka ga abubuwan da ba tabbata ba suna da yawa kamar yadda al-iraqi yake faɗa a alfiyar ta tasira waliya alami talibu anna siyara tajma'u ma sahha wa ma qad unkira to wani abin da ya shafi annabi ke ne ce ka sani shi tarihi to yana tara abin da ya tabbata da abin da ma ake inkarinsa almabahasu thalith alhurubu dakhiliyatu baina biladi sudani qabla zuhuri sheikh usman ibn fodi a akwai yaƙe-yaƙe da aka ɗauki shekaru ana yi tun kamin a haifi a sheikh usman a wa'annan ƙasashen na hausa amma ‘yan hausa zalla ba sa ambata wannan yaƙe-yaƙe kuma yaƙe-yaƙe ne na jahilci irin wanda aka yi kamin bayyana annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama saboda masarautu ne da yawa ko ce masarauta ta kan yaƙi wata masarauta da take ganin tafi ta arziki ko tafi ta wato yawan fili na iko to sai ta mulke ta sai ta kwace nata duk an yi wa'annan yaƙe-yaƙen wadda duk za mu karanta su to su ma a wurinku ba ta'addanci ba ne da yasa ba ku ambata wannan wannan tun kame a haifi a sheku usmanu an kakkashe mutane da yawa cikinsu akwai hausawa akwai fulani akwai zabarmawa akwai yarbawa akwai nufawa akwai azminawa da sauransu amma duk ba ku ambata kuma suna da rubuce to inda ku adalai ne da gaske ku dinga karanto wannan abu tunda wajuwa junansu an yi yaƙin kuma duk ciki ba yaƙi ƙwaya ɗaya na musulunci duka yaƙi ne na jahiliya to shi ba akwai wannan almabahasar rabi ahwalu ahli sudan qabla jihadi sheikh usman bin fodi sannan waɗanne halaye ne su wayannan baƙaƙen fata suka kasance kamin a sheikh usman ya jihadi akwai wani yanayi da sheikh usman ya same su a kai المبحث الخامس أقوال العلماء في حكم بلاد حوسة قبل جهاد الشيخ عثمان ابن فودي an samu malamai wanda ba dan fodiyo ba tuni yayi hukunci akan wayannan garuruwa ko kasashe na ƙasar Hausa shi ma zamu ji hukuncin da suka faɗa don suna cewa ai ƙasar musulunci ce ya yaka to zamu ji da yace kafirai ne yana da magabata ko babu الفصل الثاني الدعوة الإصلاحية ومنهجها عند الشيخ عثمان ابن فودي دعوة الشيخ عثمان دا abin da ya kamata kowa ya sani ba wai jihadi ya fara yi ba da'awa ya fara sai da ya shekara talatin yana da'awa tsakanin wa'azi da karantarwa da sauransu kuma jihadin ma ba shi ya fara ba shi aka fara kai wa hari sai tashi ya kare kansa shi ne hakika na al'amari to wai kare kansa da ya yi ma wai ta'addanci ne wai ta'addanci ne to ka gani duk da a wadda ya da gyaran da ya da yakan bidiyo'i da shirka da ya da botan gumaka su wai wannan duk ba jihadi ba ne suna cewa ai ai musulmi ne ai suna da musulunci ai suna sallah to shi kenan don kana musulmi shi ke nuna ba wani abu da za ka yi kamar musulunci yasa ake saba ahalun ridda ni malam mai muktasar ya ce arriddatu kufur musulmin musulmi ya yi kafirci shi ake kira ridda a shekaga ana ya samu ta yana da musulunci kuma arbi ne ana samu almabahasul awwal da'awatu shaykh Uthman wa irshaduhu lin-nas qabla al-jihad almabahasul thani manhaj shaykh Uthman fi ad-da'wa ila Allah yana da manhaji da yake da'awa zamu ji almabahasul thalith hasadu muluki gobir li shaykh Uthman bin Fodi wa ta'amuruhum ala qatlihi wato irin yadda sarakuda suka dinga yi wasu hasada da yadda kuma suka hada baki suka yi taron dangi wajen su kashe shi tuntuni ma sun so su kashe shi Allah ne bai ba su sa'a ba kamin ma a yi magana jihadi amma wannan wai duk ba ta'addanci ba ne abinda su sarakunan da suka yi daidai ne daukan makami da ya kare kansa shine ta'addanci Allah ya raba mu da son zuciya al-mabhasu rabi' توزيع رايات الجهاد على نواب الشيخ عثمان ابن فودي wato rarraba tutocin yaƙi da yayi ga ainihin wakilansa don su jagoranci jihadi su ma za mu ji sunayensu akwai fa'ida game da kawo su alfasul thalis at-tahawwulu ila al-jihadi asbabuhu wa dawafi'uhu wato dalilin da yasa shi ɗan fodiyo ya yi jihadi me dalilin da ya sa ya jihadi me ya kai shi zuwa ga jihadi almabahasul awwal al'umurul lati kaffara biha sheikh usman mulukas sudan abubuwan da sheikh usmanu ya kafurta sarakunan hausa ya ambace su eh kuma sheikh usmanu malami ne mujtahidi ne saboda haka yana da yanci yana da dama yana da ahaliya na in mutum ya yi kafirci ya ce kafiri ne eh saboda mujtahidi ne ba ɗalibin ilimi ba ne malamin malamai ne yauwa to za mu ji cewa kamin ya yaƙe su sai da ya kalle su a matsayin kafirai kuma da dalilai saboda suna kaza saboda suna kaza kuma ya musu wa'azi ba su tuba ba المبحث الثاني أسباب هجرة الشيخ عثمان وجهاده الشيخ عثمان da yake malami ne lokacin da ya hasashi cewa nan gaba jihadi zai faru sai ya hijira ya fita daga ƙasar gobir saboda a ƙa'ida in kana ƙarƙashin shugaba a kuma musamman wasu na kallo ne a matsayin musulmi to bai kamata ka yaƙe shi ba ko da kai a fahimta ka kafiri ne duk da shi a shekhu usmanu baya kallonsa a matsayin musulmi to amma sai hijira ya bar gobir ya koma gudu wanda gudu a wannan lokaci ba ta ƙarƙashin mulkin ƙasar gobir to za mu ji dalilan hijirar almabahasu salis a taznibun to shi ma dai wata fa'ida ce aka kawo almabahasu salis waƙi'atu yan doto ita ma za ka ji suna ta hayaniya a kanta cewa wai 'yan doto gari ne na malamai wai wata jami'a ana karantar da addini a shekhu usmanu ya tura almajirai sun je sun kashe mutane to za mu je mai ya faru a 'yan doton kuma su 'yan doton su waye shin da gaske malamai aka yaƙa in ba an yaƙe su me yasa aka yaƙe su 'yan doto tana nan in ka wuce tsafi alfasulun rabi' الشبهات المثارة حول جهاد الشيخ عثمان والرد عليها akwai shubuhohi da ake ta motsarwa lokaci bai lokaci kan jihadin da kuma raddi a kansu al-mabhas al-awwal qitalu bilad barro wa asbabuhu yaƙin da aka yi yaƙan barno da aka yi kuma da dalilan da yasa aka yaƙi barno da cikin shubuhat nasu ai barno musulmi ne to me yasa ya yaƙe su to shi ma za mu ji dalilin da yasa aka yaƙe su almabahasu sani ya itiradatu sheikh muhammadin al-amin al-kanimi ala jihadi sheikh usman wal jawabu anha an samu wani malami a zamanin shi a sheikh usman da ake kira muhammadu nil amin al-kanimi a wanda shi farko ya yi suka ga jihadi mutumin borno ne ko da yakin ya fara baya borno yana can neman ilimi a ƙasashe ya yi yawo a ƙasashen larabawa haka to lokacin da ya dawo sai ya yi daidai da ana tsakiyar yaƙan da ya tambayi 'yan uwansa kanuri sai suka faɗa mai waɗanda suke adawa da shi a shehu usmanu ɗin sai suka faɗa mai abin da suke so tsakanin ƙarya da gaskiya to bai yi bincike ba matsayinsa na malami kawai sai ya rubuta takarda ya aikawa a shehu usmanu cewa ai wannan jihadin ba daidai ba ne kaza kaza yana ta suka yana ta suka yana ta suka to a shehu usmanu sai ya ce a shehu abdullahi ya ba shi amsa sai rubuta mai wasiƙa ta ilimi aka faɗi dalilin yaƙin su karan kansu mutanen borno ga dalilin da yasa aka yake su muhammadu bello shi ma ya biyo da nashi raddodi saboda cikin takardar shi muhammadu amin ya ya taba shakhsiya a shehu usman to abin ya yi wa muhammadu bello zafi to sai ya maida mai martani da risaloli ɗaya bayan ɗaya har guda biyu ko sama ga haka ya ne masa martani da sauransu ya ɗauki bayanansa da ya ba shi amsa saboda shi ya rubuta takardar ne ba tare da ya yi bincike ba ya ji abin da ɗayan ɓangaren suka faɗa bai ji abin da ɗayan ɓangaren suka faɗa ba kuma sai ya gina hukunci akan haka to amma da yake allah ya sa gaba tun lokacin da aka bashi amsa bai ƙara magana ba sai ya ja bakin shi ya shiru to shi kaɗai ne aka samu wanda ya sarraha wannan المبحث الثالث كشف الظلام عن قضية عبد السلام akwai wani da ake kira malam abdulsalam da gimbana wanda almajirin a sheku usmanu ne kuma ba haushe ne ɗan ƙabila arawa ba are ne to cikin shubuhohinsu su suna cewa ai gashi da aka yi jihadi a wai ba ba shi abdulsalam wani ɓangare na mulki ba saboda haka aka baiwa Sheku Abdullahi da Muhammadu Bello saboda haka Sheku Usman ya nuna kabilanci to za mu je ai in za a karanta tarihin Mala Abdulsalam eh to ai rufe idanu ma za su eh rufe idanu za su bai kamata ma su yi wannan magana ba duk da da'awar cewa ba a bashi ba ƙarya ne shi ma an yanka wasu jihohi aka bashi aka ce shine shugaba to amma ya samu ibtila'i da fitina ta rayuwa ta kai ga ya zo ma yana yi wa a shehu usmanu inkari ya ne masa kuruji kamar yadda za mu ji a cikin labarin da muhammadu bello zai kawo mana saboda haka bala abdulsalam duk da zaman sa malami sosai amma kuma mai laifi ne tarihin sama bai da daɗin karantawa in ba ma babe na irin wannan mabe kamata ambata ba saboda yana daga cikin manyan almajira a shehu usmanu to amma ya samu ibtila'i to amma kuma sai suke fakewa da shi sai su faɗi ƙarya an ba shi kuma sai su ce ba a ba shi ba saboda su turawa da suka rubuta sun ce ba a ba shi ba su kuma waɗanda abin ya faru da su sun faɗa sun ce ga inda aka ba shi ga inda aka ba shi ga inda aka ba shi shi ne matsayin shugaba a kazibu wa a batilul mustamiri na haula jihadi sheikh usman ibn faudiye to za mu ji ƙarerai da aka kawo a takaice kan su waɗanda suka asasa fikira ɗin turawan mulkin mallaka almabahasun rabi'u sana'ul ulama'i ala shaikhi usman ibn faudu wa jihadihi kuma za a kawo kaɗan daga cikin malamai waɗanda suka yi yabo a kansa aka jinjina masa aka ce kuma jihadin da ya jihadi ne na musulunci malamai ba wai jahilai ba to sai mu bar duk wannan abin mu zo mu kama abin da kuke faɗa na hauka da son zuciya ai ba zai yi ba al-khatima fabtu ba'd al-masadir wal maraji to wannan shine abin da dan littafin ya kursa duka ana kawowa ne a takeice saboda kada abin yayi yawa kuma kamar da kuka sani yanayin daura to ana karatu ne da sauri haka sai dai an kai ga wata gaba da take bukatar tafsiri ko bayani sai a dai saboda muna son karatun ya ja da yawa bismillahir rahmanir rahim almuqaddima alhamdulillahi rabbil alamin to bayan godiya ga Allah a mai cikakkiyar rahama da jinkai muqaddima ana abur gabatarwa kamin littafi alhamdulillahi rabbil alamin dukkanin godiya jinsin godiya to mai cancanta ne mai tabbatuwa ne ga Allah ubangijin halittu nasirul haqqi wa ahlihi Allah shi yake taimakon gaskiya da ma'abutanta qasimul batili shi yake karya barna wa hizbihi da jama'ar barna wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammadin salati da aminci ya tabbata akan shugabanmu annabi muhammad imamul mujahidina jagoran masu jihadi saboda haka a sheku usmanu jagoransa shine annabi muhammad shine magabacinsa shine salaf ɗinsa wa ƙa'idil gurril muhajjalina kuma shine jagoran algurril muhajjalina wato su ne masu hasken fuska masu hasken ƙafafu wato su ne sahabbai ko kuma a duk wani dai wanda ya riko akan abin da annabi yake akai wa ala alihi da iyalansa wa sahbihi da sahabbansa wa man sara ala nahjihim ila yawmiddin da wanda yayi tafiya akan godabin su har zuwa ranan sakamako ranan hisabi amma ba'du bayan abin da ya gabata fa inna dirasata tarihil ummati al-islamiyya haqiqa bincike da karatu game da tarihin al'umma ta musulunci tu'addu min ahammi mayadinil bahth ilmi to ana ƙarga shi ana lissafa shi cikin bincike a cikin fagage na ilimi limala hamin asarin baligin saboda tana da tasiri wanda yake mai kai matuƙa fi tashihil aqaidi wajen gyara aqidu wa taqwimis suluki da kuma gyara wato asuluk ita ce hanya da mutum zai rayu a kai wabina ilmujtama'at da kuma gina al'ummomi daban-daban na society ala hadiyar kitabi wa sunna bisa shiriyar littafin Allah da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wa min abrazi tilka dirasati tarihiyya to daga cikin mafi fitowan ko mafi shaharan wannan bincike na tarihi da ɗalibi zai iya zuwa ya ko malami dirasatu tarihi da'watul islahiyya al'islahiyya fi biladi sudanil garbi wato shi ne bincike game da tarihin da'awa ta gyara shi ne al'islahiyya a wa'yannan garuruwa na da ake kira biladi sudan wato a wannan afirka ta mu ta yamma kenan kuma a wannan yanki na bakaken fata saboda su ne galibin waɗanda suke rayuwa duk da ba wai duk wanda ya rayu a wannan lokaci baki ba ne tunda akwai azbinawa wanda galibin su farare ne to amma ana ce musu biladus sudan e itibaran bil galib wa gairiha da sauran garuruwa allati qama bi arkani shaykh usman ibn fodi rahimahullah wanda ya tsaye da rukunnan wannan da'awar shine a shaykh usman Allah ya ji kansa da rahama allazi wannan da nahada ya tsayu ko kace ya zabura bi manhajin da manhaji islahiyyan na gyara awwalan farko da ya zo ya samu al'umma ba sa kan daidai to da awa ya fara kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama shi ma manhajin da ya dauka kenan mutakamilan kuma wanda yake wannan manhaji ne wanda ya game komai mana duk inda wata barna take to a shehu usmanu sai da ya kira akan a gyara jama'a bainar da'awati wa ta'alimi ya hada tsakanin da'awa da karantarwa wa tazkiyati da tarbiyya abubuwan nan guda uku farko a sheku usmanu su yaba hankali yana wa'azi sannan kuma yana karantarwa sannan kuma yana tarbiyya thumma sannan daga baya ala amruhu al'amarinsa ya koma ilal jihadi zuwa ga jihadi hina ta'ayyanat wasailuhu lokacin da hanyoyin yakin suka tabbata dalilan yakin suka tabbata sai je jihadi liddafi anin nafsi don ya tunkuɗe azzalumai daga rayuwarsa shi ne manufar jihadin da ya yi kamar yadda nan gaba za mu yi bayani akan kashe-kashen jihadi to za mu ji ɓangaren da ya yi to jihadu daf'i ne wa ikamatin dini da kuma tsayar da addini saboda babu addini a lokacin sai dai a baki amma a haƙiƙa da aiki babu addini وقد نشأت دعوة الشيخ عثمان ابن فودي رحمه الله حقيقة دعوة الشيخ عثمان تاتاسو الله يجيك أنسى رحمة في بيئة wato cikin wani yanayi muttaliba wanda yake rikitaccen al'amari al'amari wanda yake mai raurawa wanda ba mustaƙimi ba ba na abubuwa sun cakuɗe sun lalace ta kowace fuska da ɓangaren addini da ɓangaren mu'amala ta rayuwa komai ya lalace sai ce kuma sadat fiha mazahirul linhirafil aqidi kuma waɗanda suke jagorantar wannan al'umma a wannan lokaci shine yace abubuwa da suke mabayyana na karkacewa aqida mana waɗanda a jagorori ba kan tauhidi suke ba kuma ba kan aqida suke ba shine mazahiru al-inhirafil aqidi wal fasadil akhlaqi kuma hatta ɗabi'un mutane ma ya lalace wa zulmi siyasi ga kuma zalunci na 'yan siyasa na a karya wanda ake son a karya ko da ba shi da laifin komai to haka ya samu al'umma to sai fata sadda sai ya tsayu ya yi fito na fito le zalika ga waɗancan abubuwa da aka ambata amma bidda'awat ila tauhidi a gani tun da babu aƙida to abu na farko da ya fara yi shine kiran mutane zuwa ga tauhidi su daina shirka su daina kafirci ba wai haka kawai ya ɗauki makami ɗaya ya same su yana ta kashi ba yadda su suke maganganunsu suke nunawa wa na shirin ilmi da kuma yada ilimi don a tsaida musu da hujja ta yi cikinsu akwai jahilai wal amri bil ma'arufi wan nahyi anil munkar ya tsayu da umarni da kyakkyawa da hani da mummuna hatta laqiya to haka ya ci gaba da da'awarsa ba ruwansa da kowa bai cilasta ma kowa ya bar abin da yake amma yana wa'azi bai laifi a cikin wannan to yana nan yana haka sai ya haɗu da min mu'aradatil muluki sai sarakuna suka dinga fito na fito da shi cewa ya daina abin da yake abin da yake ba ba daidai ba ne saboda yana kwashe musu jama'a wa ahalis sulfati da ma'abuta ƙarfin iko to wannan mu'aradar da suka yi masa sun mai ita ta fuskoki daban-daban ta fuskar cutar da shi neman a kashe shi neman rayuwarsa da neman azabtarwa da sauransu har ta kai ga aka kawo masa hari ana nema a kashe shi aka turo runduna mai ƙarfin gaske da makamai to wannan maɓarruhu shi ne ya tilasta shi wa man ma'ahu da waɗanda suke tare da shi ilal hijirati ka gani sai suka yi hijira da suka yi hijira to kaga ya kamata a kyale su to amma kuma sai aka bi su sun ila hamlis silahi to ta kai shi zuwa ga ɗaukan makami difa'an an addini don ya kariya akan addini wa nafsi da rayuwa fakanat nasiratuhu sai wannan hanyar tashi ta kasance a lijtihadiyya ta jihadi imtidadan ma'ana madadi ne asar ne ɗabi'iyyan na a ɗabi'ance li da'awatihi al-islahiyya ma'ana da'awarsa ta gyara to ita ta samar da asar ɗin jihadin saboda haka shi jihadi ne ba shine ba shine asulu ba jihadin da yayi asulu da awarsa jihadin da ya far'u ne samara ne farko shi bai nufi jihadi ba bai tunkari kowa ba kawai karatunsa yake da karantarwarsa ba zagi ba cin mutunci ba cilasta wani ya bar abin da yake to amma sai aka yakuce shi aka hantare shi aka azabtar da mutanensa aka kwace dukiyoyinsu aka mai da wasunsu bayi ana kai su kasuwa ana sayarwa duk wannan akwai shi rubuci to da fitina ta yi fitina shine sai ya hijira ya bar ƙasar gobir ya koma can inda ba yankinsa ba kuma aka sake ɗiban bataliya kuma aka isko shi to sai ya zauna ya sake baki a kashe shi wane ma eh sai ya ɗauki makami sai ya kare kansa wajen kare kansa sai allah ya bashi sa'a sai ya rinjaye da ya rinjaye sai ya kawar da waccan daula sai ya kafa tashi to yi wannan shine laifinsa ghaira anna hadhihi almasirata sai dai cewa ita wannan hanyar tasa lam taslam bata kubuta ba qadiman ada ta fuskar turawa yake wa hadisan da yanzu ta fuskar su yan hausawa zalla mina ta'ani daga suka yanzu cikin abin da aka faɗa mai abin suka a ciki wata shuhi da ƙoƙarin ɓata da'awar tasa a sa mata baƙin fenti in saboda zaharar tsa'ifatun an samu wata jama'a fi hazal asri a wannan lokaci tusiru shubaha tana motsar da wasu shubhohi ba a kira su dalilai ba a kira su ilimi haula jihadi shekhi game da jihadi a shekhu usman ibn fodi rahimahullah wa tulabbisu al bil batil kuma tana cakuɗe ƙarya da gaskiya imma an jahalin wasu na yi ne kawai saboda jahilai ne wani mabi ma san waye a sheku usmanu ba amma ya kafa kyamara kuma yana dura masa a shari'a yana cewa abin da aka yi ta'addanci ne littafi kwaya ɗaya bai taɓa karantawa nasa a gaban malami ba bi haƙa'iƙin tarihi da abubuwan da suke na tabbatattu a tarihi au an ƙasdin wasu kuma da gangan suke yi saboda 'yan kwangila ne wasu suke yi wa aiki an ba su kuɗaɗe to kaga su da gangan suke litta'ani wajen suka fi rumuzil islami game da tutocin musulunci saboda shekhu usman ramzun ne min rumuzil islam saboda ana faɗansa farko abinda zai zo zuciyarka shine addini kaga ya zama ramzi kenan wajhudihi da kuma jihadin da ya yi al'islahiyya na gyara wa min abrazi ma atharuhu min ashbahi to daga ciki shibohin nasu suna da yawa amma wasu bai ma kamata a ambace su ba to amma za a ambaci kaɗan na farko azzamu bi anna shaykh Uthman qatala muluka Sudan bi dafi'i talabi ri'asa akwai masu cewa yakin da yayi neman shugabanci ne don ya kafa fulani ya kawar da Hausawa awil asabiyatil qabaliyya wasu kuma suna yi ne yayi ne kawai don ta'asubanci na ƙabilarsa na fulani wa nusrati qaumihi min al-fillatiyina yayi ne don ya taimaki jama'arsa tunda ba fulatani ne mun sha karanta tarihinsa wannan shubha ta farko ke ta biyu al-iddi'a'u bi annahu qatala al-muslimina bighairi haqqin wai suna da'awar waɗanda ya yaka ai musulmi ne kuma ya yaƙe su ba tare da wani haƙƙi ba ma a kaune biladis sudani tare da cewa kuma garuruwan hausa fi za a mihin a faɗansu su dara islamin la ya juzu ƙetalu a halihi ai ƙasa ce ta musulunci baya halatta a yaƙi waɗanda ke rayuwa ciki wannan shi ta biyu kenan ta uku alƙaunu bi annahu khassal ƙetala bi ghairi qaumihi min qaba'il hausa wa siwahum cewa da ya zo wai ba waɗanda ya yaƙa sai hausa ba su ɗaya yaƙa ya ƙyale fulani ya ƙyale waye-waye da sauransu ta duk wannan abin dariya ne ga wanda ya karanta abin da ya faru walam yi wa jihuhu ilal fulatiyina wai bai fuskantar da yaƙi ga fulani ba wai ciki waɗanda ya yaƙa ba fulani wanda kuma ƙarya ne ƙarya ne duk za mu ji saboda shi sarkin da aka yi yaƙi da shi kowa akwai cikin jama'arsa akwai hausawa masu goya masa baya akwai fulani akwai sauran ƙabilu su azbinawa da sauransu duk akwai yanzu yaƙi mafi muni wanda aka raunana jama'ar shehu babu kamar yaƙin alwasa to amma jagorori waɗanda suka jagoranci wannan yaƙin kaga azbinawa ne su ne abin gulu ba azbine ne to kaga inda inda hausa kawai yake yaƙa don me da zai yaƙe shi ba zai yaƙe shi ba shubha ta gaba azzamu bi annahu ista'thara bis-sultati cewa wai da yayi jihadin ya fifita kansa da 'ya'yansa da sarauta sai kyale hausawa wannan yana cikin abin da suke ambata faja'ala hafi qaumihi sai ya raba ta ga mutanensa fulani wa qassamaha ala afradi qabilatihi du da gairi sai ya rarraba musu sai ya kyale saura waɗanda aka yi gwagwarmaya da su su abdussalam su waye waye da sauransu to wa hazihi shubuhatu waɗannan shubuhohi ala kasaratiha wa tanawwiha tare da yawansu da nau'antuwarsu la tasmudu amamal bahthil ilmi eh ko tsayawa ba sa yi in an gitta su ga bahasi na ilimi ana kawo su ma za su yi ƙasa saboda ba gidan su akan ilimi ko gaskiya ba ar-rasini wanda yake tabbatacce wala amaman nususi thabitati min rasail shaykhi wa muallafatihi haka in an gitta su da maganganu da suka tabbata a cikin littattafai na shi a sheku usman da waɗanda almajiransu suka rubuta wala amama alwaqa'i tarihiyya wala amama alwaqa'i tarihiyya almuwathaqa haka kuma ba za su kai labari ba in an gitta su akan abubuwan da suka auku na tarihi wanda yake amintacci saboda abin da suke faɗa ba amintacci bane in saboda ya shifu ta haƙiƙu fiha ta haƙiƙi na ilimi yana kuranyewa an ta hafitiha daga roshewarsu abinda suke faɗa na shubuhohin waƙiya mai ha da kuma tsayuwarsu alata harifin alata harifin waƙa'i'i da kuma jujjuya wasu abubuwa da suka faru ga yadda abu yake amma sai a nirɗe shi a wijiti za'i an nususi ko kuma a dinga yanko nusus a dinga yanko nusus misali kamar daga cikin abin da na ga wani ya yi ya ɗauko wata 'yan magana cikin infakul mai suri cikin risalar da shi wancan alkanemi ya rubuta wadda na baku labari sai ce to ga shi ga wani babban malami yana suka ga shehu usmanu sai yanko wata 'yan jimla kuma jimlan ma bai iya faɗanta daidai ba amma sai ya kyale raddodi da sheku abdullahi ya yi wanda muhammadu bello ya kawo ta a inda ya ɗauku maganar shi ma a shehu muhammadu bello shi ma wasiƙun da ya masa raddi ya kawo su an ba shi amsa amma sai ya yanko magana shi alkanimi sai ce to gashi an samu waɗanda suka ce abin da ya ba daidai ba ne a gani ijiti za'ud da su su kenan wanda magana za ka kalli siyaki kamin ka ciro ta ana kallon asibak ana kallon allihaq siyakul kalami sibakul kalami lihaqul kalami to inda za ka yi bincike na ilimi ka kalli a wace munasaba mai magana yake magana siyaki kenan sibaku abinda ya gabata kamin wannan magana zai iya yiwa suna da irtibadi alaka allihaq abin da ya biyo baya to haka suke ausu ifahamin ausu ifahami ɗabi'atid da'awa wasu kuma suna yi ne saboda sun muna na fahimtar da'awa ɗabi'ar da'awa cewa in za a yi da'awa to dole abubuwa sukan faru na soke-soke wal jihadi da shi kan shi jihadi fil islam a cikin musulunci duk wanda babu ruhin musulunci a ransa dole ya soke jihadi saboda yana tunanin shi ma wata rana shi za a yaƙa wa min huna ja'a hadha al-bahs al-mawsum bi to daga nan ne wannan dan bahasi yazo wanda aka sa masa suna ko aka yi masa alama da cewa jihadu shaykhi Uthman al-hikaya jihadu shaykhi Uthmana ibn Fawdi bainal haqiqati wal iftira'i dirasatun nazariya mana dirasa da zariya mu bincike kawai muka yi ba abinda muka kara namu mun duba abinda su malaman suka faɗa sai muka ciro muka kawo to nazari kenan li bayani littafin ya kunshi bayani akan haqiqati jihadi hazal imami jihadin da wannan jagora yayi wa kashfi ma usira haulahu da kuma kuranye abinda aka motsar wato a gefensa akwai saura? kai da nace minti hamsin oh saura minti biyar tuni nan ya nuna min awa ɗaya da minti hudu ka ji tsoron Allah minti hamsin na ce maka da an yi minti hamsin na ce kai mai ishara sai a yanke sai a ci gaba ba wai za mu ja shi haka ba ne a yanke mana eh li bayani haqi bai mu kai mu kai gaba li bayani haqiqati jihadi hadha al imam wa kashfi ma usira hawlahu min ash-shibhi war radd alaiha bahasin zai yi bayani akan haƙiƙanin jihadin da yayi shubuhohin da aka kawo da kuma yi musu raddi raddan ilmiyan raddi na ilimi muwaffaqan kuma wanda yake amintacce qa'iman wanda ya tsayu alal adillati bisa ga dalilai at-tarihiyya na tarihi wa shar'iyya da na shari'a ma ibraz manhajihi kuma za a bujuro da manhajinsa al-islahi na gyara wa usuli da'awatihi da kuma turakun da'awarsa rahimahullahu ta'ala sai mu tsaya dan sai mu tashi wa ya hadifu minista kana da matsala rashin aure ne shi yasa to nan za mu dasa aya insha Allah za mu dora darasi na biyu subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullah sai dai ba hita za a yi ba kawai ana yankewa za a ci gaba ne ba hutu za a bada ba